أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه كقدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin a tafsiratu fi ulumin Qur'an alhamdulillah kuma sati da ya wuce muka fara karatu din mun yi muqaddima kuma mun karanta al-mafasul awwal to muna cikin mafasul awwal din mun raba shi biyu sai lokacin da muka dauka wa karatun yayi halinsa insha Allah za mu tashi a kan inda muka tsaya tun da dama da ya zo ta'arifinsa ko ya ce ƙur'ani a shari'a wasilahi ko da isilahin malamai kuwa kalamun lahi ta'ala almunazzalu ala katimi anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi lafzihi wa ma'anahu almanqul bi tawatir almufidu bil qadi wal yaqin almuta'abbadu bi tilawati المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس sai ɗauko kowace nukta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya yana bayaninta to sai mana magana akan cewa ƙaununa da muka ce kalamun layi ta'ala ɗin nan cewa ƙur'ani maganar Allah ne sai bayaninta kuma ya ce wa ƙaununa almunazzalu ala katimi an biya ihi ko muhammadin sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayaninsa sai ƙaunu na faɗinmu da muka ce almankulu bit tawatil wadda aka ciro shi da tawaturi mana mun san meye tawaturi to za mu tashi wa ƙaunu na almuta abbaru bi tilawati wadda ake ibada da karanta shi karaja bil ayat ayat allati nusikat ayoyin da aka yi nuskan su aka shafe su tunda dama Allah cikin alqur'ani ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw misliha ko to sai yace to ayoyin da suka zama an soke su su sun fita a ciki kenan in dai an soke su an soke karanta su mun sani nuska din nau'i daban-daban ne to akwai ayan da an soke karanta ta hukuncin ce yana nan to ita yake magana anan akwai kuma ayan da karanta ta yana nan amma an soke hukuncinta mun gane magana to ita wannan ba da ita yake ba akwai ayan da an soke hukuncinta an soke karanta ta to da su yake to wayannan sun fita to wa karaja bihi al-ahadithul qudussiyya aidan har yanzu kuma wa karaja ko ba wa karaja ba wa karaja bihi al-ahadithul qudussiyya hadithul qudusi hadithul qudusi su ma har yanzu sun fita mun gane hadithul qudusi damu a gaba na ce alfarku bainal hadithul qudsi wal qur'an ko alfarku bainal qur'ani wal hadithul qudsi ko to hadithul qudsi su ma sun fita amma alal ra'ayi bi anna alfazaha min indillahi ta'ala hadithul qudsi sun fita har yanzu amma akan ra'ayin wanda yake lalle lafuzan hadithul qudsi daga gurin Allah ne mun gane amma shi fa qur'ani lafzuhu wa ma'anahu ne daga gun Allah lafzuhu wa ma'anahu duka daga gurin Allah tabaraka wa ta'ala to wasu malamai sai suka ce hadisul qudsi kuma ma'anansa ne daga gurin Allah amma lafzuhu daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ko suka ce lafazin ne lafazin ma daga gun Allah ne to kaga kenan har ma'anan ko to yanzu anan wayannan hadisan ma wadda in an tafi akan ra'ayin cewa lafazin su daga gun Allah ne to su ma sun fita fahiya ita ce wa in kanat alfazuha min indillahi ta'ala ko da cewa ita hadisul qudusin nan da ka sani lafuzanta daga gurin Allah tabaaraka ta'ala ne amma la yuta'abbadu bi tilawatiha ba a ibada da karanta ta mun gane karanta ta ba kaman qur'ani bane mun gane magana to kitabun ahkamahu Allah shi littafi qur'ani din littafi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata shi fa atqana ihkamahu kuma ya kyautata kyautata shi wa fassalahu Allah kuma ya rarrabe shi fa sana tafsila ya kyautata rabe shi wa sadaqa Allah wa haisu yaqulu Allah yayi gaskiya yayin da yace kitabun ukimat ayatu littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa summa fussilat sana aka rarrabe ta milladun daga gurin hakim mai hikiman nan khabirun mai bada labari kitabun la yatadarraqu ila sahatihi naqdun wala italun wa sadaqa Allah shi ya qaisu ya qulu wa innahu la kitabun aziz la yati al-batil min bayni yadayhi wala min kalfi tanzilun min hakimin hamid littafi ne da la yatadarraqu ila sahati naqdun kuncewa naqadi warwarewa baya ɗarsowa zuwa ga farfajiyar Qur'ani in gane baya tahowa zuwa ga sati farfajiyar Qur'ani wala itsalun ko kuma batawa sadaka Allah ya ce kulu Allah yayi gaskiya yanda yace wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-babil ka gani barna baya shi zuwa masa min bayne dai ta gaba gare shi wala min kalbi ko ta bayansa tanzilun saukakakke ne mai hakimin hamid daga gurin mai hikiman nan hamidin kuma abun godiya to wa huwa al-mu'jizatul uzma kuma ita dinnan qur'ani ta mu'jiza ce mai girma kaga al-qur'anu ai ba mace bane amma a matsayin ta na mu'jizatu mu'jizatu ai ko shi yasa yace wa huwa shi al-qur'ani din mu'jizatul uzma mu'jiza ce mai girma والهجرة البالغة كما هجر الله نيمي إسروا الباقية على وجه الدهر لرسول الهدى كما وزازياتي أكم فسك الزامن طوان زامن قرآني نانا قا النبي الشريع والرامة النبي الرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكبه معنى محمد صلى الله عليه وسلم تهدى به الناس كافتاً wanda ya ta hadiye kalubalanci mutane dukkansu da ita da shi Qur'ani wal ins wal jin ya kalubalanci mutun da aljani an ya ato bi misli su zo da kwatankwacin alqur'ani aw bi badi ko da za sashin sa fa ba ubi lil ajizi sai suka koma da gajiyawa wa karaka ta da hakika wannan tahdidin ya afku bil qur'an shi alqur'ani ala maratibin mutaaddidatin akan maratib masu yawa daban-daban kai da kuma alaihimul hujjatu salul hujja saboda hujja ta tsaya tana bin bayan hujja ta dawo awwalan ya musu ya kalubalance su a farko an ya tobi misali akan su zo da kwatankwasin alqur'ani fa ajazu suka kasa wa masa dawo basu iya ba qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kul ya rasulullah ka gaya musu laini tamatil insu wal jinni da mutane da aljanu za su haɗu ala an yi atu bi misli hadal qur'an akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya atuna bi misli wallahi Allah yace ba za su taba iya zuwa da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi za su kasance sun ce mata sashi wannan awwalan kenan summa ta'addawu thaniyan sai Allah ya ƙara kalubalantar su na biyu an yi atu bi ashiri suwarin misiri su zo da surori guda goma kwatankwacin alkur'ani kamar tsabawa ba su iya ba ƙala su bani wata ala'ala maɗaukacin sarki ce am ya ƙulu naftara ko kawai suna cewa ƙur'anin nan kagan safe kul ga ya musu fatu bi ashiri suwarin misiri muftara ya ce to su zo da surori guda goma irin alkur'ani na ƙirƙira su ba su ƙirƙiro mun gane wada'u Allah yake kuma in sun zo da Qur'ani su kira mani salatun duk wanda suke so ya zama musu sheda min dunila amma banda Allah su kawo duk wanda suke so a zo ayi kwantiyare amma banda Allah Allah ba cikin shi in kuntum sadiqina Allah yake in kun kasance gaskiya kuke a maganar failan ya tajibu lakum in kun gaya musu haka ba su amsa ba in ji Allah ba su amsa muku ba to fala muku sani annama unzila bi ilmillah lalle shi alqur'ani inna an saukar da shi ne da sanin Allah da ilimin Allah wa la ilaha illa huwa kuma lalle babu ambota da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimuna shin ku kam kun kasance cikin masu miƙa wuya suma ta dawon maratan salisatan sannan ya ƙara mu kalubalantar su karo na uku bayan ya tubi suratin minhu ayya suratin ma ma kasurat da su zo da sura ɗaya daga cikin alkur'ani ko ma wace kalan sura ma ma kasurat kowane irin gajarta take da shi suratul kausari kaman suratul kausar inna adaina amma kadaru ba samu dama ba su iya ba qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace am yaquluna tarahu ko kuma suna cewa iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ne kul ya rasulullah ga ya musu fa'atu bi suratin mislihi su zo da wata sura kwatan kwacin sa mana wada kuma su kira mani salatun wanda suka so min dunna kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in sun kasance gaskiya suke akan abin da suke fada bal Allah yace bari ya rasulullah kazzabu bi malami bi malam yuhidu bi ilmi ai sun karyata abin da ba su da sani akai walamma ya tim tawili kuma har yanzu tawilin sa bai zo musu ba walamma din nan ta har yanzu kazalika Allah yace haka nan kadzabal ladina min qabli wayanda suke gabannin sa suka karyata fanzur wayanda suke gabannin su kenan suka karyata manzannin Allah fanzur Allah yace ya rasulullah ka taya ka duba kai fa kana akibatu zalimina yaya yaya karshen azzalimai yake kasancewa summa karrara subhanahu wa ta'ala tahaddi bi suratin ma sai Allah tabaraka ta'ala ya ƙara maimaita kalubalanta su ne da wata sura daban kowace kalan sura faqala yace in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna kofanto cikin abin da muka saukarwa bawon to fatu bi suratin min misli ku zo da wata sura kwatan kwacin sa wada'u ku kira shuhadawa kuma shaidunku min dunillahi amma banda Allah in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya fa in lam tafalu in ba ku aikata ba dama walan tafalu har abada ba za ku aikata ba fatakun nara ku ji tsoron wuta allati wadda wa kuduwa nasu waiddatku wa kuduwa nasu wani jara wannan wadda makamashinta mutane ne da duwatsu waiddat wadda aka yi tanadin da lalkefiri na ko lalkafiri daga kafirai fa'ajar sai suka kasa walam yarfa bi zalika rasan basu iya daga kai zuwa ga aikata haka ba wa bi zalika saboda haka ne ma sabata ijazul qur'an mu'jiza ta alqur'ani ya tabbata ala ablagi wajhin akan mafi tikewa mafi kaiwa makoran fiska wa akada kuma mafi karfafuwansa sai da tabbata idan ya tabbata ajizul arab gajiya wal larabawa ya tabbata ko to fa gairuhum bil ajiz ahra wa awla to wasun su a gurin gajiyawa shi yabi cancanta a ce sun gajiya tunda laraba sun kasa kuma tabbatan gajiyawan nasu ya tabbata to wasu sun suka fi ahara wa ahal wa ala su suka fi tantanta da ce sun kasa dai inda laraba ba su yaba to ba da zai iya wanda mu karanta daidai Allah ba mu ladan shi abinda muka yi na kuskure Allah tabaraka taala ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu alaikum rasulullah